وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد بن عبد الله الصادق الامين وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى كل من سار على منواله واقتفى أثاره بإحسان إلى يوم القرار والخلود والثبات والدين أما بعد فسلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته أيها الأحباب من جمع أمس سلام عليك لكم بارك الله فيكم يوم رانتي تا 23 daidai ga watan sha'aba tsakaninmu da azumin ramadan mai albarka sati ɗaya ne allah ya kai mu allahumma ballidna ramadan dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijirar manzo daga makka zuwa madina sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma cikin baka yau sha biyar ne daidai ga watan hudu wato watan maris shekara ta da ashirin hudu. farko dai yana so na fara da nuna godiya ga Allah cikin asawajal da ya yi daga rashi zuwa ga kasantuwa dacin babu mu yanzu kuma ga can kuma za a neme mu a rasa akwai inda muka fito akwai inda muke akwai inda za mu tumura gode wa Allah da ya ni'imta mu da samuwa godiya ta biyu da ya tashi samar da mu da ya ga dama sai ya samar da ba mutane ba sai ya ga kadangare goma inda za ka wallahi ya yi ka kwaɗo ya yi ka ɗan bishiya a doka a cire a ci magana ta an wuce wurin ma sai ya ka mutu ya ce walalar karam na bani adam mun mutunta dan adam kana cikin wanda Allah musulun takrimi to muna gode ma Allah kan wannan ne kuma ni'imar sa ba kwa iya lasafta wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha sannan kuma godiya ta biyu zuwa ga wannan masallaci hamshaki da ya zama manar cibiya na tura da yada da aika da sakonnin musulunci ba a duniyar najeriya kaɗai ba a duniyar duniya sau da matsalacin annur yanzu alhamdulillah ya zama manar lil'ilm wa ta'alim wa thaqafa wa tafqif wal fahm wa tafhim waɗanda kuke tsaye akan wannan aiki ku ƙara gode ma Allah kan wannan ni'ima Allah ya ƙara mu wannan masallaci ɗaukaka mun ga aiki ayyuka manya-manya kuna yi Allah ya ƙara haɗa kanku ya sa wannan wuri ya ci gaba da kasancewa cibiya na yada alkhairi maudu'in da aka bani shine ajandodi goma sha biyar na mulkin adalci kuma ya dace da zarfin zaman wa zarfin makan recording in progress ajandodi wannan ai kalma ce baturiya ba wasu mace amma an hausar da ita ƙarfi da yaji ajanda guda sha biyu wannan shi ne asalin matashiya ɗin amma jagoran taken shi ne ga ƙoshi ga kwanan yunwa ba kwanan da yunwa ba ne malamala ka gyara ga ƙoshi ga kwanan yunwa ba haushe in ya faɗo wannan akwai abin da yake ne kun san kalmar jirin jiritsi kun taba jinta to jirin jiritsi ke jirin jiritsi shine gaba zaki baya staki tsaka kuma gashi ma'ani ga wahala nan fafutukar ka tsira sai ka jirin jiritsi kun ga koshi ga kwanani to karkashin wannan ya dace da maganar wani mawaki inda ya ce wa minal ajaibi والعجائب جمة قرب الدواء وما إليه وصول كالعيس هو كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول يتشي ومن الأجائب يلا نجتين أبو معماكي قرب الدواء ga magani a gaban mara lafiya ga magani amma wama ilaihi wusul ya kasa kaiwa ga magani sai ce kal'isi fil baida kamar rakumi ne a cikin sahara ya ƙtulu hazzama ga kishi zai kashe rakumi halma walma ufa ƙwagbori ha mahimulu ga ruwa a banta kasa to wani shi ne ga ƙoshi ga kwanan yamma ga hanyoyin fita daga matsala birjik ƙoshin kenan kwanan yunwa mun kasa ɗaukan matakan da suka kamata don ainihin a kai damu ga harawa wannan shi ne takin maudu'i na a matsayin da za ku unwanin kamar da kuka ji ajanda sha biyar na mulkin abinci to ƙarƙashin wannan yan uwa masu daraja akwai abin da na kira tauɗi'a wato mafarin magana cikin aunan da aka bani wannan ƙarƙashin fassara muku abinda takin ke nufi imamu turmili ya fi da hadisi mai lamba 2,570 cikin ainihin sahihul jami na imam da albani allah jikin albani allah ramshi manzana sassa yana cewa man sa'alallaha aljannata ثلاث مرات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة duk wanda ya roƙi Allah aljanna har sau uku ya Allah ka bani aljanna sau uku sai ta ce ubangiji ka bashi abin da ya roƙa sai ta taya ka roƙon shigowa cikin ta sai kuma ya ce wa man istajara min an-nari thalatha marratin qalat an-naru Allahumma ajirhu minan nar duk wanda ya nemi Allah ya bashi kariya daga shiga wuta wuta ta ce nima ba na saka Allah ka zara shiga wurin shiga ta to wannan hadisi me yasa na fara shi duk abin da kuke bukata mun mutu Allah ya dada mu tun ma kafin mutu ya dada mu ya mana kyakkyawan rayuwa kyakkyawan karshe kyakkyawan bakuntar kabari zama cikin kabari zama mai kyau fitowa mai kyau mu sami littafi mu kundi mu hannun dama a ce udkhulul janna ba ku ba wasa to sai gashi in ka roki Allah aljanna har so uku a wannan hadisi za ta ce Allah ka bashi aljanna in ka nemi tsarin Allah daga wuta har so uku wuta za ta ce Allah ka kare shi gaba da shiga ciki to a nan nake so duka ba ɗin ce Allahumma adkhilna aljanna Allahumma adkhilna aljanna Allahumma adkhilna aljanna wa ajirna minan nari Allahumma ajirna minan nar Allahumma ajirna minan nar akalla mun aiki da wannan hadisi ko mun tabbatar haka yake ko shakka ba Allah ba dan halin mu mun san mu kasassu ne rashin kirkinmu na da yawa amma kuma falalanka da karancinka da ramuka Allah ba su da kenan kaga wannan misalin koshi ga kwanan yau ga koshin roƙi Allah su uku kawai yunwa mun kasa yi wannan ban shiga cikin maudu'i na ba ƙarƙashin theme nake wannan magana wato taken na biyu الإمام البخاري يفد حديث حديث من لمبا دبو بقوي دري هدو da ashirin da hutun kitabar tawai an gane ko manzon Allah yana cin su ya ce inna fil jannati mi'ata darajati a aljanna akwai giredi giredi daraja haɗari a addaha Allahu lil mujahidin fi sabilihi Allah ya yi tattalin waɗannan darajoji na aljanna haddari kaɗai ga masu jihadi don daga addini shi a to kana cikinsu ina cikinsu kina cikinsu suna muna kona cikinsu sai ce kullu darajatai ne bainahuma kama bainas sama'i wal ard tsakanin daraja biyu kamar tsakanin sama da ƙasa nisan da tazarar sai ce fa'iza sa'altumun maha fasaruhun firdausa in kuka tashi roƙon Allah aljanna ku roƙe shi firdaus mafi kololontor aljanna ke kaga wannan koshi gamu da nassi karara amma mun gafala gabarin kallon waɗannan abu karkashin takin ke ku roƙi Allah firdaus fa innahu awsatul janna wa a'lal janna wa fawqahu arshur rahman ومنه تفجر أنهار الجنة فردوس تتشي قولولون tana ƙarƙashin al'arashin ubangiji daga nan ne koramun aljanna ke ɓuɓɓugowa daraja kan daraja falala kan falala ƙima kan ƙi shi ma nan alkhairi aka koro mana amma muna shagaltuwa da barin neman aljanna ne ne kai ibn hajar cikin fatahul bari sai ke ce bari ƙetare larabci je ga hausa saboda lokaci ya ce wannan hadisi manoniya ce ko manoniya ne ishara zuwa ga hadisi cewa wannan daraja da allah yake masu jihadi ba su kaɗai za su samu karkaji an ce masu jihadi ibn hajjar ya ce ai ya nuna maka ba sai ma masu jihadin su kadai ba domin annabi cewa in za ku roƙi Allah janna ko roƙe shi farko ya ce masu jihadi kuma sai ya gaba umarnin ga kowa da kowa to ashe sai ka zo mai jihadin ka kuma cikin masu roƙon Allah ne jihadi daga addini hanyoyi ne shi ne wa'azin nan jihadi kai ma Allah alkawarin kaddara a duk masallacin ungoku in zaka iya a Najeriya din zaka bada abinci gora wake jihadi ana kan gabarin sako jihadi to makasudin fara muku da wannan shine asalin manuniya zuwa ga wato ga koshi ga kwana mai yunwa sannan kuma suka ce duk cikin mutane waɗanda za su yi nadama ran tashin lahira su ne masu tozarta lokutansu a shaddun nasi hasaratan wa nadamatan yau malkiyama almuhdiru laukati masu ihidar lokutansu awa uku a gaban talabijin tana kallon kwallo daga 'ya'yan musulmi matasa gibda-gibda ginannu ƙosassu kiwatattu ana zuwa sallar magariba amma suna ya dafa gumi daga filin kwallo sun hada ce madiyu real madrid miskinai wasu masan da kuka wannan tozarta lokaci ya ce hatta waɗanda suka shiga aljanna sai mutum yana da mai kai tsakanin shi da wani darajar tafiyar shekara 500 to makasudin wannan zuwan da kuka yi jin wa'azzuka da malamai suka yi mana tun lokacin da aka fara jiya an yi shekarun da an yi Allah saka malamai da alkhairi Allah ba su ladan haka gashi kun sake zo wannan wata hanya ce kuka ɗauka na dambace shedan na boxing ɗin shedan na kai shi ƙasa ku yi masa jiga-jiga luwai-luwai nikis-nikis Allah ƙara mashi da mulakanci ya kare mu daga shirin wannan mukaddima ta kenan wajen fassara shi kan shi mataki ko shi takin ke idan ka ce sai je gaba goyi ajandodi guda goma sha biyar na mulkin adalci farko tukun na son nuna mana in aka ce mulki mulki shine shugabanci shine jagoranci na'am da larabci ana kiransa mai ri'asa ko qiyada ko imama idan ka ce ri'asa ai daga ar-ra'su ka kalli lafazin da kyau ri'asatu akwai ra'un akwai hamza akwai sin to ya sunan kai ar-ra's in ka kalli kai da kyau shine jagora a cikin gangan jiki saboda a bangaren da kai yake daga wuya kake da ido ina tafiya babu ido a nan kake da baki da za ka ci don jiki yake a nan kake da ɓangaren numfashi wannan unguwa fuska duk bangaren kai ne da haka aka kira kai jagora shi yasa ake ce da ainihin shugaban kasa da larabci ra'is da turanci head of state me ya kawo head a wuri ku fassara mai head of state sai ka ce kan jiha kan jiha la sai da ka ce shugaban kasa wannan shi ne manar ri'asa to shugabanci na zuwa ne a musulunci wanda muka san shi ta hanyar aje a zauna a tattauna a cewa ne shi ne shugaba ta hanyar khilafa rashida ke yau abin ya canza ya zo mana da wani salo sabo aje kuri'a a jefa wani ne ba wani bane musa dole mu tafi akan haka ba ka cewa tsarin ba nawa bane na kafirai ne mu kaurace a da hadari da hadari bari ba ku misali duk wanda ya ce tsarin tafiyar da mulki a yau ta hanyar jefa kuri'a da ma tsari gaba daya karatun aikin lauya karatun aikin likitanci kaza duk tsarin dakutu ne majalisa to muna da zaɓi guda hudu ne baka da nabi ko dai ka ce tun da tsarin ba na Allah ba ne duk musulmin Najeriya mu koma gefe ko mu ki shiga komai in yi so muna Najeriya kuma za a yi da mu ko babu don Allah wannan tsarin yayi zaɓin yayi a je shi gefe zaɓi na biyu mu ce ah tun da yake haka ne mu tashi kwanmu da kwarkwatanmu har da ƙazunzumi ɗinmu mu bar gidajen mu je dokan jeji mu ci gaba da gudanar da musulunci mu da tsarin dawuti to kana da matsala da yawa a wannan zabi na biyu wanda bai zabu ba farko tun gayamin jejin da zaka je da babu wannan tsarin ba gayamin shi kuma na biyu shikenan ka bar masallaci da gidaje abokanan zaman ka su mamaye su mai da masallatin ku ina wajen bauta su kenan wannan zabi na biyu yayi bai yi ba sai ka je ga zabi na uku wanda ya fi na farko da na biyu muni ka ce ok tun da haka ne mu dawo mu bi gayyar soɗi mu lalace kawai zaɓin yayi ƙarƙashin karin magana if you can't beat them wai mai suka ce jami'in kun yanzu da in ba za ka iya ja'in ja da su a mulkin su ma'ana na kafirci misali tsarin dagutu to ka bi su kawai khalas kamance da addini la sai dai if you can't beat them dribble them confuse them ta hanyar ilimin ka da tsakafa a musa wannan shine zabi na uku wanda bai yi ba sai zabi na uku mu yadda tsarin nan ja'irin tsari ne amma mu shiga mu musuluntar da shi wannan zai yi mu gyara shi 1999 da aka dawo maganin shari'a a nigeria ai an samu gwamna a zamfara da ya kwace wani gidan sinima ina na sinima da gidan sinima ne ya mai da gidan siniman quranic memorization center na san sinima ɗin riko sinima a kusa kuma yan wasu suka ce malam an daɗe malamai sun dinga fituba a kan illar gidan siniman amma mai malam zai iya ya hannun bari ya fituba a tashi magana ta ƙare amma mai mulki na zuwa ya ce tona canza kuma ta canza shi Allah zai bashi lada in ya gyara ne in dan Allah zai samu lada zai samu lada ita wani ce a a ai ba shi da lada saboda ya hau dokin demokrafiya sai mace an sai mai kuma wa allai salil insani illa ma wannan ba aikin shi ba ne ashe in muka je za mu tsara mu gyara shi zai yi to wannan shi ne zaɓi na hudu allah sa kun fice ni da kyau ba ka da zaɓi na biyar shiga ka musuluntar a aikin likitanci a karantarwa a kowane irin bangare da in fara muku muhimmancin mu shiga mu gyara saboda Allah shi ke da zama a fahimtun to mace ce siyasa kalmar siyasa kalmar ce ta larabci an ɗauko daga ainihin sayasa ne ɗaliban arabiya kun su mai ne in ka ce sasa ya susu mai siyasa ta sasa ɗaliban nahau da sabu wani irin fili ne wani ماضي ne amma madi anahu kenan a sarfafa sarfiyan ba ajwafi jamil ajwafi ne menene ajwafi da Hausa shine marumbunci fi'ili marumbunci in ka ce sasa asali sayasa sayasa yas yisu asalin ke kamar kala kawala ya kulu kana ya kunu kana to me faru ne sun yi abin da suke kira al'ilal bit taski so asalin sayasa sai zama yasiyasu ya zama sai zama sasa wannan alif asalinsa ko dai wawon ne idan babin nasara ne ko ya'un ne idan babin daraba ne ashe asalin kenan to idan ka tashi fassara siyasa suka ce siyasa ku ji definition suka ce siyasa huwal qiyam ala shay'i bi niyyati islahi ka tsaya tsayin daka akan duk wani abu da zimmar dan ka gyara shi shine siyasa hadisi ya tabbata annabi yana ce ya cewa kanat banu isra'ila tasusuhum anbiya'u kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun banu isra'il annabawa ta susuhu na musu jagoranci ashe siyasa ke alfazazi cikin ishiriniya yana cewa mai fasasa bi za ka alkhalkalinan wa shiddata annabi sasa ya jagoranci mutane ashe siyasa shine fannin tafiyar da rai tsakaninka da wannan na'ura akwai siyasa karka buga ta da ƙasa ka kiyaye ta siyasa ce tsakaninka da hularka akwai siyasa dole ka wanke ko hannaki ya ta dame ka tsakaninka da hannunka akwai sai ka wanke hannun baka baka ci da dauda tsakaninka da matanka akwai siyasa ga mutu magana sun ka dauki siyasa amana mai faɗi kar ka tsuke shi a party politics partisan shi abu ne mai faɗin gaske to ashe in ku har haka ne malaman da suka san Allah ya ce annabi ya ce su ne ahalu nusufanci siyasa su koyar da ita ma misali a matsayin musulunci dan haka ne anan bari na gaya ka ɗauki misali duk littattafan nan da muke da su guda shida sai da suka yi magana akan mulki da shugabanci saboda muna magana akan mulkin adalci ka ɗauki misali al'imamu bukhari a cikin littafi na tamanin kitabul ahka sai da ya babi babi babi hamsin da uku akan shugabanci sai bukhari babi chapter hamsin da uku akan shugabanci kila ka ci to ba irin na zamani ba ne ya mun ji amma na zamani ai shugabancin ne in kana son ka musuluntar da shi na'am ɗaya almajirin imam bukhari imam muslim sai da ya babi ɗaiɗai hamsin da shida a kan siyasa da shugabanci sahih muslim cin kitabul imara littafi na filacin al'imamu abu dawo da sajista ne sai da ya babi ɗaiɗaiɗai arba'in da ɗaya a kan shugabanci nisa nake faɗin wanda ka san muhimmancin abu ne very sensitive ba na wasa ba to abin da ke juya rayuwarka ya kaskantar da kai ya daga ka sha'anin mulki wasa sannan ka ce a koma gefe malamai ka kusa baki wannan ba hanyar ko ba ne kayan da ke nan ba malamin da ke da ƙwar'ani da hadisi ka ce ka ku shigo eh kan su shigo saboda ka samu kai sada ko kake nan ko misali a'a kai kamar da addininka ba kauyen addini musulunci ba ba kauyen addini ba ne al'imamu abu dawo da kamar da na gaya muku sai da ya ba mai daidai arba'in da ɗaya a cikin kitabun haraji wal imarati wal fai na'am imamu turmi a cikin abuwa'ul ahkami an rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai da ya yi babi babi guda arba'in da biyu akan shugabanci haka imamun nasa'i ahmad ibn shu'ai cikin suna sai da kitabul bai'a littafin da ke magana kan bai'a homage da ya shugabanci ne sai da ya bani ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai talatin da tara ya sana ibn maja alkutubu suka zaki sun ba kusa al'imamu ibn maja al-kazwini sai da kitabul ahkam kitabi na goma sha uku sai da ya babi ɗaiɗaiɗai talatin da uku a kan shugabanci ibn taimiyya allah ya rahamshe shi da aka haifa a shekara ta 660 yar shekara 728 yana da rindimemen littafin suna a siyasatu shar'iyya fi islahin ra'i wa ra'iyya karanta littafin siyasa mai tsari wajen gyara ƙasa da kuma al'umma almajirinsa ibn al-qayyim tsakanin shekara 30 ne sai dai at-turuqul hukumiyya duk akan shugabanci al-imam al-mawardi yana da littafin al-ahkam as-sultaniyya a kan shugabanci abdullahi na gwandu kanin shehu ɗan fodiyo allah ji kan maza don ka balara da kusa da aka ƙara jihadin shehu da aka yi a yankin sokoto an ƙara jihadi a 1810 an fara 1804 rike tarihin da kyau shekara shida aka yi shehu ya rasu bayan shekara bakwai da kammala jihadi 1817 ya rasu an haishe 1754 dole ka san tarihinka da ƙasarka da yankinka wanda rasa tarihi ya cutar da rayuwar shi abu biyar na daga mutum tarihinka harshenka addininka al'adarka da kuma ainihin wato sakafarka wayo to Allah ya gurdu sai ya bar sakkwato bisa wani dalili da aka samu dan adam ta kankanawa suka rike suka ce zana rubuta mana treatise wani littafi kan siyasa sai rubuta musu da ya'ul hukam fima lahum wa alaihim min al-ahkam yawanci dalibai ilimi da kuka da Paul Sank ba ku san da daban nan ba ku san su sai ya dura muku magana Harold Leswell zina baka tarifin siyasa is the authoritative allocation of value in the society auru ba abin da yake bai ce komai ba siyasa ita ce gogarin who get what when and how what are you saying ai baka ce komai ba ai mu jagoranci je ka karanta sura ta 22 aya mai lamba 41 alladhina in makkannahum fil ardi aqamu salat wa atu zakat wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkari wallahi aqibatul mu'min suratul hajj aya 41 Allah ya ce waɗanda in muka ba su dahir shugabanci jagoranci za su tsaye da sallah su ba da zakka su yi umarni da mai kyau su hana mummuna kyakkyawan ƙarshe abin Allah yake yan uwa masu albarka nuna mana muhimmancin jagoranci a musulunci kafin da ci gaba duk shugaba yana bukatar abu a matsayin shugaba ya zamanto jajircece ne yi ce ga inda za mu dosa to kada ja da inda abin mai kyau saboda ɗarɗar alamar rauni ne a shugabanci kalli sai na abakar su sai na abakar bayan annabi ya bar duniya sauransu mai faru bayan yi ridda ba da yawa kafirai laraba sun yi ridda fitina malam tana madina a lokacin kafin annabi ya bar duniya sauransu ya sa runduna karkashin matashin sahabi usama dan zai dan shekara 18 zai fita yaki kafin ya fita annabi rasu sabai suka ce a a a abubakar karka tura wannan runduna ta usama gashi an yi ridda yanzu nan kafirai sun madina kawanya sannan ka tura wannan runduna sai ce wallahi ba zai yi farkon abin da zan yi in bar abin da annabi ya yi azama a kai kafin ya bar duniya in dun madina kora da kerketai jamin kerkeci suke cin kafar matan annabi wallahi ba zan kasa ba ba zan yi demobilizing ne shi mene ke nufin jajircewa ya tura rundunar kuma wannan ya zama alkhairi suka ce ba don suna da ƙarfi ba da masu rawar ana son shugaba ya zama annabi yi shugaba ya zama to mai adalci kafin da jin gaya muku ajanda sha biyar karkashin shugaba mai adalci misalai na nan dewa amma bari baku na baya bayan mahmud ibn suboktuki wane ne wannan mutum ɗaya daga cikin sarakunan mamalik ne fiye da shekara kusan ɗari da ko dubu da suka wuce ya shahara da kamanta adalci ibn suboktuki sai wani mutum ya ce ya zai ya same ya ce ayyuhal malikul adi inna ne ovulan inna rajulan ya ce ila baiti mudajjijan bisila wa yi kurju ne mai baiti liyan kama a sahibati ilal fajar ya ce wallahi wani mutum kan zo da daddare da makamai ya kore ni daga ɗaki na ya shiga ya kasance da matata har alfijar mahmud ya ce mallabi asma'in mene ne wannan ya ce abinda ke faruwa ke inna ne uzlamu ana zalunta ta ya ce za ka gane shi zan gane shi ya to in ya zo ka zo ka gani sai ce ya kai sarki mai adalci kana da fadawa za su kare ni gaba da ganinka sai ce a a maganar ka ta sa ba zan yi bacci ba sai na kwata maka haƙƙinka in ka zo zan ce a ƙyale ka kashe ilai ko wannan mutumin azzalimi ya sake zuwa kamar da ya saba armed to the teeth mudajjat bisila ya fitar da shi yana kuka sai girza gidan khalifa ko basaraki mahmud ibn subuktuki al-mamluk ya ce mutafi malam sai sa kayan fada ya ɗauki takobi sharɓane ne ga yawa jini na wuce yalla itla suka tafi ce ga ɗaki da ya duba ya ce ya ce kashe wuta ya sa takobi ya raba mutum da gida biyu sha yana karewa ya ce askini ma'an ba ni ruwa kishi nake ji da taragawan shi ke wajen shi sai mutum ya ce amurka aji kabar mawaki me yasa ka ce a kashe wuta ce yau ai da nan sai naga ashe dan yar uwata ne ke wannan iskancin da matanka ko ibnu ukhti na ce ka kashe wuta saboda kar in naje saboda ya cancanta ai musu hadda mai aure ne kana muhsanan yake cin amana nan hukuncin sai tafi layaba haddi to dan kada ma yace dan Allah ka tuna zumunta na ce ka kashe wuta garan haɗu da Allah salin alin sauke wannan adalci da bari ya ci da wani iskanci ruwa kuma da na ce ka bani tun da ka gaya min wannan magana nema Allah alkawari makwallato na ruwa ba zan haɗe ba sai na kwata maka hakinka so cikin kishi ne kaga tafiya ta me yake nuna maka kamata adalci inda adalci za a zauna lafiya to sai dai a zamanin yau sai muke son mu canza ma'anar adalci zan zo kan wannan in ta kama na bari na faɗa a gurguje sai ka iske a siyasar ƙasar mu yau a mamaye musulmi ai musu ƙawanya inda su suka fi yawa a danne su a danne su in magana ce ya kamata a yi adalci bai kamata ba a jiha kaza misali a ce kullum musulmi ke shugabanci ku yi musu adalci kuma musulmi ke wannan magana bai san concept na adalci saboda tsabar jahilci kila yana da amfani da zai samu yana da na koko da kosai da fura da kanamfari da sauran sosai sai ya fahimta kasa fahimta mana adalci kila zan koma kan wannan in na zo kusan ƙarshen muhammadu na uku shugaba ya zama to karɓaɓe yana da karɓuwa jajirtacce mai adalci na ba ku misali ibn sulautki sannan ya zama yana da mai yana da karɓuwa to tsarin da ake biyu a yau ta hanyar jefa ƙuri'a ne karɓuwa ka ko rashin da wake kasance aƙalla yadda ake yi to bayan mun ji wannan muƙaddima sai mu je zuwa ga sulbin mawdu'i akwai abubuwa guda goma sha biyar da ya kamata shugabanci na adalci ya samu zabe da ya rage mana yanzu gabar karshe zaben gwamnati da yan majalisu na jiha da za a yi ranar asabar mai zuwa 18 ga watan maris wanda ba din abin da na dagewa ba da yanzu an san masu waye gwamnati da yan majalisa ne muna san mai to Allah ya sa haka shine alkhairi to da aka waɗanda aka zaɓa tun daga kan shugaban ƙasa elect da mataimaki da sanatoci ga kaɗan daga cikin abin da ke kanku ya kamata a ce zama irin wannan kunanan kuci mun sauke na amma tun da allah ya yalwaci zamani da alkhairai na tabbata sakon zai je ga shugabanni masu daraja masu albarka abu na farko ajanda ta farko da take kan teburin al'amari na farko wajen mulki shi ne samar da tsaro samar da mai mafi muhimmancin abin da ake bukata inda ba tsaro da ba mu zo nan karatun ba hukun saman nan ta yaya zan samu da tsawon in yi sallah babu tsaro ta yaya ta yaya tsaro a wani ma ya jibin mulkin adalci amma tsaya tuku ka fassara mana menene mulkin adalci mulkin adalci shine mulkin da ke tattare da fifita al'umma sama da kai sama da kai kada shugaba ya koshi in talakawa suna cikin yunwa Allah kuwa da kuma wasa ko haka yake kada shugaba ya zamanto ya keɓe kanshi da alatun rayuwa sama da talakawa shi zana ce da ku tsarin asali ba na ba ma gujin tsari to za a iya kamantawa ai sai na umar yana cewa wallahi ina jin tsoro kada dabba a dalilin takara ne a iraq ina madina saboda ban gyara hanya ba kada allah ta'ala ya kama idan ban gyara hanya la ilaha illa hanya in ban gyara hanya to da haka yan uwa masu daraja ajanda ta farko ita ce ainihin security kasar mu Najeriya musamman arewar mu san abin da faru yake kuma faruwa har dan ko je ka je aka tsinan ko ina ne abin da ya faru ko zamfara ne kusa ran dan adam na zuba jini na tsiyaya wa zai tausaya mana kan wannan hali mu za mu tausaya mana kan wannan sau da ku sani ya ku shugabanni tsararrai da dukiya da mutunci na daga cikin matsaloli na shari'an nan guda biyar rai hankali tsatso addini dukiya ana kiransu alkulliyatu alkhams the five necessary faculties dole su to mulkin adalci sai ya tabbatar da wannan mulkin adalci babu bari in janyo na wani kusa da ni manta da ku mulkin adalci yana wajabta tattalin arzikin ƙasa a ƙasa kowa ya san mulkin adalci ko da ƙarƙashin demokradiyya ne yana wajabta ka saurari 'yan ƙasa da aka ce sun zaɓe mulkin adalci ya hana maka wato nuna isa da zantuttuka na fasikanci da misali mulkin adalci ba ka gani ana sare-sare da kashe-kashe ko a yi tsafi da mai ba a kama hanyar dama a wani lafiya da ubangiji to mu sake koma tsaro ku yi lissafin ajandodi guda goma sha na farko na ce mai tsaro to menene tsaro security yaya sunan tsaro da larabci ku gaya mai ku nake tambaya don tsari na kan yi tambaya yaya sunan tsaro da larabci na malam na ba mu ji ba al'amu zakunla khair Allah ya faɗa a sura ta shida aya mai lamba 82 alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun al'am kenan Allah ya ce waɗanda suka yi imani ba su rikirkita imaninsu da zalunci ba ula'ikal mawsufu na bi mazukin lakum al'am suke da al'amun tsaro to gaji ko sannan a cikin sura mai lamba 106 aya ta wuce ce allazi at'amahum min wa amanahum min khawsrat quraish Allah shine wanda ya ciyar da qurayshawa daga yunwa ya ba su amana shi yasa makka الله كرة حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله ويوصلوا إلى إجاك الصلاة ونيجي باب الصلاة سيصور باب الصلاة سيصور إذا كنا سنصروا to sai an tsare tsarin Allah ya ba da tsaro ya ɗauke tsoro gane hausar in muna bukatar tsaro mu tsare tsarin Allah ya ba da tsaro ya ɗauke tsoro yanzu ba ka tashi daga abuja ka ce za ka darfafi enugu a mota kana cikin ɗarfi mun gode Allah yan kwanaki an an samu zama lafiya an baka ba daga nan zuwa kano a mota daga abuja ka san you are apprehensive to tsaro a concept na musulunci tsaro bayan da mutane suka ɗauka tsaro a musulunci shine sai ka samu tsaro ta fuskar ruhi tsara dokokin ubangiji sai ba ka tsaro amma a shagiya abubuwa a yi fasadi a sai allah janye tsaro bari ba ku misali kaddara ga wani shugaban kasa mai mulki an kewaye shi ko kuda ya dinga kai an cafke kudaden saboda tsabar samuka nikolai ceausescu na romania yana cikin waɗanda suka fi samun tsaro a duniya adolf moro na italy da aka kashe 78 yana da tsaro amma gawansu a gani a wasu abinda muke cewa to za ka iske mutum yana da tsaro ga 'yan sanda ga jami'in haka tsaro ke amma a ɗakin da yake kwana kila akwai karo akwai giya to ya ba shi da tsaro saboda an kare shi da bindigogi saboda kara ya cutu a to babban abokin gaban ce ɗan ya kai har ɗaki ya kai mai hari akwai cuta da ta wuce wannan wanda zai kai ka jahannama ashe hakikanin tsaro tsare ma Allah da kai shi ban gane ko kun gane ba sayyidina umar lokacin da hurmuzan ya wakilci sarkin shi ya jeje kama dina ga sarkin musulmi umar muna jin tsoron shi hurmuzan da ya tashi zuwa madina sun san abin da ya shigo da kaya na zinari gwalagwalai ya shigo madina bugujin bugujin da ka ce bishiya mata suka ce ga wani wawan sarki a gari wishi ya zo ya burge mutane madin da tufafi ya ce wane ne kuma ba kauye ya ce gidan sai nawa ya ce ina khalifa ɗan shi ya ce baya ya ce yanzu gidan nashi kenan yana mamaki umar ɗin da ya sa mun kasa bacci yanzu gidan da yake ciki kenan sai ɗan ya ce yana masallaci aka je masallaci ba samu sai na wasu suka ce yana gindin bishiya yana barci ce to ya zo mafi amerika da rashan wannan lokacin ke ya je ta da sai na umar malam a gindin bishiya yana barci hadda min shari kusa min shari ku gami min shari da larauci ku sani ba na khatiyar da turanci ba dukkan sama yani umar yana malahu ghatid hurmuzan sai kayan da ya sa zama kaya gare shi ya kalli umar ya ce ya ce hakamta fa'adalta fa'aminta faninta kalma hudu wanda tarihi ya kare wannan kalmar ya ce oh umar kenan da muka tsorace shi ga yadda ya ce kwanci ya ce ka yi hukunci sai ka yi adalci sai ka samu security ga shi har ka amince ba mai taba yanzu ko gwamnatin zai wuce wai sai da sare duhu ku tashi ku tashi saboda mai tsaya mana gaisa da kowa da kowa muna yara kanana an ce da mu saddauna a mota buɗaɗɗiya yake tafiya ya gaisa da kowa yau fa umar aka ce a baka kare ce mai na ci na mutane da za a karin da gare su ban ci komai nasu da haka sai tsaro ya yi ƙasa saboda ka ajanda ta farko ya ku shugabanni shine a tsara rai a tsara mutunci a tsara addini a tsara tsaso a tsara dukiya dole sai da wannan ka tashi daga ainihin banki ko amci dai can gabashin borno nake ba da misali ko san yankin har ka tafi sami boda har ka tafi badagri gabas zuwa yau ka tashi daga kongolan ko mata mai ka tafi obubura a cross river kaga kudu arewa duk na zaga wannan yankin ɗan najeriya ya tafi baya tsoron komai haka muke tunan najeriya sabuwa allah ka tabbata ko a gidanka in ba tsaro da matsala amma babban tsaro shi ne tsaro ta fuskar ruhi musanya katanga tsakaninmu da sabon wallahi babban abokin gaba mutum sabon allah ce ba na son ka to ba sai ka bari ba ai ka huta me ya da giya me ya da taba me ya da zina me ya da me haɗa ka da riba me haɗa ka da fifita arna saboda siyasa ka ta duniya ka zama munafiki ana musulunci ka rikici saboda kana girma za ka samu duniya sai Allah ya ce inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam Allah zai tattara munafikai da kafirai tare gidan ku da yake saboda kai muna bukatar security muna bukatar tsaro to ina ma mai ta hausa mu tsare tsarin mai ba da tsaro sai ba mu tsaro da ɗauki tsoro ajanda ta nau kenan ta yi za a samu tsaro abu ne mai sauki ai gashi nan tsaro sallar su biyar a ranar ka kare gidanka kada sabon allah shigo gidanka ka sa ido kan abin da 'ya'yanka ke kallo a gidanka allah matakka da an ganta a ga musulunci a jikinta misali ba lokacin islamiyya ta sa hijabi lokacin biki ta yi shiga na banka ba ƴaƴanku da kuke kai universities ka iska yarinya a gida tana hijabi in ta je jami'a ta cire ta yi shiga irin na banza wato allah wancan naka wannan ba naka ba kuna tura ƴaƴa makarantu su je singapore su je america su je yale university su je kaza kaza oxford ta kama cambridge amma kuna sai da wakansu Allah ya faɗa a sura mai lamba 66 aya ta 6 ya wanda zai na amina ko an fusu maliku nara wannan shi ne matakin tsawon dukiyar gwamnati a hannunka ka ta salwanta ka tsare tsaro an ce an ɗauki ka aiki za ka zo ofis aiki karfe 8 baka zuwa sai 11 baka tsare ka'idar aiki ba code of conduct bai samu aurenka ba ba ka tsare yau sannan kana kuma tsare albashin ka fi kowa zara ido wata ya kare baba ne ko nutu ba ta kyauta kai ka kyauta so aka kalmar tsaro abu ne mai faɗin gaske ke mata ke tsare tsaro dukiyar miji karke taɓa mai gida zan tafi asibiti antenatal prenatal care kaza kaza to ga dubu ashirin duka duka abin da aka kashe asibiti misali dubu goma ne ina dubu goma ta sa a dashi ta koyo ta gawa mai ke nan ma biki tsaro ba kai tela ne an baka dinki yadi ya rage sai ka tattara yadin ka boye ka sake dinkawa ka nemi kuɗi baka tsara amana ba baka taimaka ma tsaro da muke magana abu ne mai faɗin gaske malami ne lecturer a makaranta ma sai ka yi hand out na boge na ƙarya don ka tara kuɗi ayan mutane sai ka zo kana zagin gwamnati kun kasa samar da tsaro bayan ga tsoron mun kasa tsare a samu cikinmu har masallaci akwai masatan ƙur'ani ka zo masallaci da ne sace takalmin mutane kamar mutumin kirki ashe mummunin kare ne bayan Allah na sallah hankali kana kan takalmin mutane wani mutane a je tasha alhaji za ka tafi kano ne wallahi mota ta ce kuma karya yake ba kowa a mota su karfe kudin fasin da dinga wuki-wuki da ido ce ina tafi ce ka ba da kudi na ka ga dole mu tsare wannan na baku misalai da yawa ne kaɗan ne ɗaya kenan na biyu cikin ajanda nawa ajanda nawa na ambaci nawa saura nawa abinci dole hukuma ta mai da hankali ƙasa ta kasance ta wadatu da abin da za ta ci duk cikinmu nan zuwa nan da kuka yi inda mutum cikin yunwa da zai ce ba zan iya zama ba zan yunwa da ke ci mu musulmi da aka wajabta mana mu jin yunwa din na awa 20-12 a wata ramadan ibada ne a jarraba kai ga kishi ga yunwa misali amma da ruwan cikin janariziya duk ƙasa da ya zamanto ba ta iya ciyar da kanta ba ta ci gaba saboda ku sani masu mulki wannan ajanda ce mai zaman kanta ku haɓaka noma ku kyautata taki kowa ya same shi a farashi mai kyau na'am kuma ku sai amfanin gonan da albarka ko karfafa manoma kasashen da kake jin sun ci gaban nan inda ba su da abinci wallahi da kasa su akwai wani gari da na sani a america sunan garin ainihin hunting sunan shi farming down a jihar pennsylvania suka ce da ne ai malam wannan garin wato noma shi ke riƙe garin ka yaske ba america ɗan shekara 70 baron shi da city ya koma ainihin ƙauye da tsohuwar mota ta fiye da shekara 20 amma ya riƙe ta yana jin shi ne kan gaba because he feeds the nation yana ce da ƙasa to ina noma yake mu ya saboda an hargitsa yankin mu tsaro babu manoma sun gudu daga ƙarfafa zamfara na makanta kirari family is our pride muna alfahari da mu to amma mutane an tsorata su ba ka iya zuwa gonan ashe kila abu ne shiryayye kin tsatsai don a wulakanta muke shi yasa kana bukatar shugabanci nagartacce da zai samar da alkhairi ashe ka ce ba za ka jefa ƙuri'a ba kuskure kake yi ai inna malamalu biniya abinci muhimmi yanzu duk magidancin da ke cikin mu nan wanda yake da abincin shekara guda ai shi ba shi da tsoro ai in kudin ka tana dole ka je kasuwa dole ka je kasuwa kana da 'ya'ya da baba a bani in ci shi ko ne yake cewa shi fa yaro fa bai san babu ba in ka ce babu zai ce babu ba ni babu din ma zan ci yaro ke to ashe ka samar da abinci muhimmi kenan a yi noma shi sa a daina sayar da filin noma a daina gononinmu da masu mulki ku ji tsoron Allah ku daina ɗaukan filayen noma kuna sai da mai 'yan china ma kaɗa ma kaɗan filaye na al'umma kuna sai da musu kuna cefanar da arzikin al'umma kai ka isa ka je can ka je ka musu haka wani sami mu ne wani kaɗayin abin duniya to ku sani masu mulki masu albarka wannan an riga an zo ai fafata kuma Allah ya zabi ya kan zabin da yayi Allah sa shine alkhairi to ba girin girin ba kai mai noma food production na ga muku mutanen maka Allah ya goranta musu abu at'amahum min ju'in wa amanu min khawf ya ciyar da su ya ba su tsaro wannan ajanda ce muhimmiya duk hanyar da za a bi a tabbatar da noma ya kyau muhimmin lamarin sai na nawa ajanda ta nawa ta uku nagartaccen ilimi dole ilimi a sa ido a kan shi duk yadda za a yi a haɓaka ilimi tun daga mataki na ƙasa har zuwa ƙololuwa babu gwamnatin da za ta yi wasa ko sakaci da wani saboda muhimmancin ilimi ilimi shi ne mutum Allah ba ka ɗauko mutum ga shekaru ga furfura ka ce ja musalla kuma jahili bai san fatiha ba ya zai yi amma sai ka ɗauko jikan shi ɗan shekara sha biyar ka ji na keta ƙwa'ari kuma dole ya haƙuri ya ce sadaka Allah ga adim ya iya fito shi kuma ce ne a shi ilimi wasa ba ne duk al'ummar da ba ilimi samari ba sa zuwa makaranta suna wasa da karatu sai shirme da wasa da bata lokaci wajen siyasa mara manufa da bin mata da tsayataku da shaye-shaye wannan al'umma ka ɗauka ta mutu Allah kuwa wani yake cewa kana son ka gana al'umma ta ci gaba tunda a zamani nuke ka duba adadin masu digiri a ungwago tunda ita ce shaida nawa suka haddace ƙwararri nawa suka iya larabci irin na annabi muhammad in turancin neman sunya nawa ne lokacin da baka da wannan to matsala ce ba shi sa muna kuka da yawan yajin aiki da asu ke yi babu dani a najeriya ne kadai za a yi wata biyar jamfi na kulle ina jin ma sama da wata biyar abin da ya wuce ba to fatanmu wannan abin a duba da kyau a samar da jami'a abin da take bukata a yi maganin matsalar su kuma malaman jami'a sun tsoron allah su ba da tasu gulma da sadaukar da karka ce kana bukatar ɗari bisa da ina ke samun perfection kai a cikin kai mutunta da yake baya cika ne wannan ajanda ce muhimmi a harkar ilimi ilimi ilimi ilimi kuma na ce ilimi ba wai sai ilimin ka zauna a boko lalala tun daga gida kowannen mu ya tabbatar 'ya'yan shi ya ba su ilimin qur'ani matarka ka saya mata farin allo da maka hajiya da Allah ke dinga ba su aya biyu na Qur'an suna hada cewa yara ne kanana kwakwalwar tana is very receptive za ta cafka ta rike kai tsoho matsalar ce bane ya riga ishe ka shi ke na je ka kawo ce bane amma yaro ka bari kare kai jallin ce bane ka bashi ta'allamul baba qabla an yuqala lakum baba wai ta'allamul baba ku je ku koyi babun babun kafin a ce baba ban ci abinci ba baba shine ta'allamun baba qabla an yuqala lakum baba ku nemi ilimin babi babi kafin a ci ba ba kaga wanda ba karatu da ya fara mai uwar gida ta kiro ba fagi shi sai duk karatun ya rushe dole ce sau da haka ajanda ta gaba harkar ilimi kan aiwasa a gina jami'o'i masu kudi don allah ku taimaka ku ƙara yawan jami'o'i a ƙasar nan jami'o'i namu na musulmi yan kaɗan ne in ka kamanta da na abokanan zama sun fi yau muna fata lokaci na gaba za mu ji an kafa annur university wa ma zalika ala allahi yes annur university jami'atun nur bi abuja a tashi aiki malam na cewa kafa bil ilmi fi dhulumati nura yubayyinu fil hayati lana al umura fakam wajada adh-dhalil bihi i'tizaza wa kam labisa al-hazin bihi surura idha irtawat al bilad bi nur ilmin fa'ajiz ahliha yamshi qadira wa ilmi ya isa a matsayin abu da ke haskaka mana hanya har yake cewa idan ƙasa ta cika da hasken ilimi kasashen ɗan ƙasan yana tafiya cikin izza in ka ɗan shekara 60 yana zaune a ƙofan ofis ya haka ga wani sa'an ɗan shi a cikin ofis yana cewa a kudura ga ac ya danna ƙararrawa kirrrr tsohon ya zo ya labe mai kace me yake wancan cikin ofis ilimi me ya ba tsohon na anan jahilci kar mu taba kar mu taba amincewa da jahilci sai dai ana ina so na gyara wata fahimta da muke da ita ana ganin wai ilimi shine turanci na bature ban yadda ba ai arewa mun ci baya ilimi ban yadda ba i disagree totally ka ce ilimi ina da ƙwani ka ce ban da ilimi mu da muke da gangaraye liman da ya ja musalla yanzu ba ƙurani ke gare shi ba ka je duka ƙara turancin ka kamar zakara zo ka ja aya mutum za ka iya sannan ka ce ba mu da ilimi haba malam kullum ulumi siwa alƙur'ani mushghilatu illa alhadith wa illa alfiqh fi ad-din alilmu ma kana fihi qala haddathana wa ma siwa dhalika waswasu shayatin ji imam shafi'i yanzu duk wani ilimin maka ba mu ƙorani ba da sauran magana sauraka mu tashi mu nemi ilimi nagartacce ilimin in ka ɗauka turanci shi ne ilimi ka shi ba turanci wannan mulkin mallaka ne kawai china tana tsorata america a yau ma ba turanci take yi ba me suke yi mandarin can can can can can can kuma suna da ilimin turanci suke misali ƙasashen turai guda 23 hudun nan european union guda 23 hudun kowa yaren ƙasar shiriki babu turanci babu turanci na ingila muni saboda colonizing saboda mental conquest an yake mu a tunani kana da kama da turanci mu ba don uzuri ba ma za mu turanci ta bakin wani marubuci dan cana mai suna ungugi wafiyango marubuci ne yana cikin african writers series professor ne at examineway a america yake cewa i had wanted to stop writing in english amma zai iya ne haka jomokin ya ta yi fada shugaban kenya ya ce english turan yaren mulkin mallaka to ya ka iya haka aka yi mana mu yanzu na misali kasashe 23 faransa ba ta ainihin turanci irin na ingil in ka ce turanci yaren turai ba sai english ka ba kuskure ne ka ce ainihin english turanci din english turanci na ingila french turanci na faransa portuguese turanci na portugal espanyol turanci na spain czechs na czechoslovak da turanci ne hatta russian turanci ne ma'ana yaren turai kowace tana kishin yarenta allah sarki sai afirka masaki masaki sau kana wani abu da sai ka والله you know you know you know you know يا أخي الكريم أين العربية dan boko a rubuta maka alif ka ce sanda ne haka sanda ta ke misali astaghfirullah saboda tsabar wasa da hankalinmu suka kira wai kasashen afirka anglophone mana masu yin turanci anglophone don me za ka san anglophone ana lasto anglophonian lasto an anglophonian amma ka suke kira ko masu yin turanci turancin sarauniya guda nawa ne amma an kira ku anglophone in ka je faransa francophone su nawa ne kasashe uku ko hudu suke yin yaron portuguese a afirka cape verde mozambique da kuma ainihin angola amma suna kiransu lusophone ina hausaphone ina arabaphone la baka isa ba so abinda nake cewa karka tsuke ma na ilimi a nan ajanda ta nawa kenan ajanda ta nawa kenan ina da abin da zan faɗa da yawa akan ainihin wato ilimi amma ina so in dire ga lokaci na hudu kuna biyu da ne ajanda ta mulkin adalci na hudu samar da aiki saboda shi wannan ilimi na bature muna kiransa investment education a ta'alimul istifmari yaudan kudi ne gwargwadon kaurin kwali gwargwadon kaurin miya yeah the higher the qualification the bigger the salary so neman kudi ne kawai misali so ba wai ilimi bane a karan kan shi a kwali ne to aji ku nemi kwanin saboda haka ya jama'a in an yi karatun a samar da aiki a nan na da wani rahoto da karkar hukumar samar da aiki na ƙasa ta wallafa mai suna 13 point agenda for employment in nigeria wani karatu muku a ƙarƙashin wannan dan na ce na hudu samar da aiki na farko na ce mai tsaro na biyu abinci na uku ilimi ilimin kuma nagartacce na hudu aikin yi sai suke cewa the national development plan of nigeria targets an increase in the labor force of the country to 74 million by the year 2025 aka suka a cikin wani rumbun adana ilimi hukumar samar da aiki na ƙasa don haɓaka ci gaba suna shirin workforce na nigeria wato ƙwadago ya haɓaka har a kai ga mutum miliyan 74 ne suke da aiki kyankyan a hannu amma shekaru biyu masu zuwa projection sun faɗi wannan kuna jina by 20 may 25 sai suka ce kuma a shekarar 2021 ana da duka-duka miliyan 67 ne da digo biyar a 2022 ba kuwa miliyan 68 da digo bakwai biyar a bana kuwa 2023 ana da miliyan 70 da digo hudu hudu 70 million point 44 wannan abin da ɗauko ke to me alaƙa shi da wannan mai alaƙa ita ce ai kana magana ajaloli guda goma sha biyar shin yaran da ke ƙara karatu a matakai daban-daban suna samun aikin na gwamnati yadda ya kamata eh ba za a rasa amma son zuciya baya shigowa nepotism sai dan wani jikin wani mai kakawa ne mai doguwar kafa sai ka san wani ka ga yaro duk cancanta yana da ita amma ba dan kowa bane ba sai ke wani sannan sai a zaɓi ma'aikatu masu romo sai dan wani da wani wannan ba adalci ba ne cancanta ta yi jagorancin samun aiki ba na san wani ba muna fama da wannan ciwo a Najeriya na kira shi ciwo kuma kun san rashin adalci to baya ga wannan kuma ba game da aiki mutum ya mutu ya bar duniyan nan amma duk da haka yana cikin payroll kun san akwai kasa akwai wanda ya ce da ni akwai wanda ke da 'ya'ya ƙanana amma sai da ya gurza musu takardar ofa yara ne kanana kuma suna karɓar abinci haba haram ya ayyuha allazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradun minkum wa la taqtulu anfusakum la kana bikum rahim sura ta hudu aya 29 saboda aikin yi muhimmi ne a samar da aiki ga 'yan ƙasa amma kuma a lokaci guda ka yi makanka adalci karka jira aikin gwamnati ka je ka yi noma mana kayayyaki iri-iri mun samu kama aune da na da digiri shi zan samu aiki ina aikin yake da muna yara an yi lokacin da ake cewa an ka ƙara boko kana da wata mota mai suna lada dattawa kun san lada ana har ana cewa lada ladan ɗan boko haka ake cewa da muna lada zai na lada take misali to ya kamata mu san da wannan na nawa kenan na biyar samar da mahalli ga 'yan kasa shelter wallahi a kasanmu ne musamman ka je arewa za ka ga wato gida mazaje masu matan aure ka ga a gida daya mutum biyar a gida daya ba samu mutum biyar kuma kowanne yana da mata shi kila da mata biyu ɗaya rututu a gida ɗaya taladinsu ƙwaya ɗaya kunci ya kai kunci kaga mutum yana kwan basu da Allah hajji yake fito zan je masallaci ne matar wani tana talar kana basa mata kofa a lokacin da wani saboda shi ɗan siyasa ne ya samu dama yana da gidaje sun fi goma a gurin shi kadai kuma ajiye kafin a zaɓe shi ba shi da ita kanta siyasa ya kamata a gyara ta yana da gida kaza a kano a can wajen ba mu ce zan ka mallaki halar ba amma wannan al'ummar ya za ka yi da su duk mutum yana bukatar abin hadiya da abin da kuma zai haɗe shi ban san abin hadiya abin da za ka sa a baki ruwa ba kan haɗe ruwa ba to shi ne abin hadiya kuma kana bukatar abin da zai haɗe ka gidanka da ka shiga gidanka ya haɗe ka za ka ne haka ma rigarka ta haɗe ka to shi ne mutum na bukatar abin haɗiya da abin da zai haɗe shi muhalli ko muhalli ƙarƙashin muhalli don allah masu gidan haya ku daina kuntata waɗanda ba su da shi don allah bala'in da ya faru a ainihin taki na girgizan ƙasa kusan so biyu ko so uku akwai da ya ce wallahi wanda nake gidan haya ya min koran kare sai ga girgizar ƙasa ta cinye gidan shi da ni da shi za ka muna sansan yan gudun hijira Allah ke Allah ka yaye musu nawa ke na samu mahalli ko na shida tsaftar mahalli din saboda koda muna da mahalli idan babu hukumar kawar da shara to bala'i ne fa shara zai iya hana ruwa wucewa kuma ka san ruwa ba a yi mai shamaki zai iya cin wuri misali to musamman mu arewa wani shugaban majalis karamin kuma ya taba gaya mai ce wallahi malam ba shekaru uku da suka wuce ya ce gidaje ɗari suka rushe a gungun kiyo kuma yawanci akwai cushewar magudanar ruwa kuma gidaje ne na laka to hukuma lallai a kafa dokar samar da refuse disposal agencies kuma a ringa yin gaske maka iske a jibke shara a kofar gida cututtuka ga wari ga ɗoyi ga sauro mu ke haifar da abin da ke haifar da ciwo ita kuma lafiya kare ta ake ana kiwon lafiya ta fuska biyu ta fuskar rigakafi kuma ta fuskar mai ba da magani ga ci preventive da kuma curative ta fuska guda ri'ayatu siha yani abin da suke kira wiqa'iyyan ri'ayatu siha ilajiyyan wiqaya mu'alaja so mahalli da kare mahalli ta hanyar kawo da mai sha'arar da sauransu nawa kenan ajanda nawa kenan shida ko bakwai shida na ambaci lafiya na ambaci harkar lafiya to na bakwai harkar lafiya healthcare delivery system sukan ce ƙasa mai lafiya ƙasa ce mai arziki in ba lafiya ya ka iya na'am in kana son ka san kimar lafiya je ka asibiti je ka gidajen marasa lafiya ka ga wani ba shi da lafiya wanda ciwon yake tafiya Allah ka ba mu lafiya mai amfani gwamnati dole ne masu mulki su tabbatar da muhimmancin asibiti an wadatar da magunguna nagartattu likitocin musu daina kaurace mu asibitoci suna zuwa waje saboda an fi biyan su a waje akwai professor na medicine a ɗaya daga cikin asibitocin mu a nan ƙasar da na je ya ce malam wallahi ba domin kishin ƙasa ba da na bar asibiti ne saboda ita domin yaran da koyar da su da ka suna dubai wani suna saudiya suna karɓar kuɗi mai yawa amma na kishin ƙasa ta ne to don allah a kula da haka duk yajin aiki ba kyau amma ni a fahimta ta mafi khatarin yajin aiki yajin aikin likita haka ne saboda da ya shafi lafiya ya shafi mutuwa kuma dole a sa ido game da lafiyar nan a sa ido kan masu zallan mahori din komai suna da shi magani kaza kaza a shafa ciwon kai a shafa in ka ji motsi motsi a shafa komai a shafa a shafa a shafa a shafa to ne yana gani abin da ban so komai kana da maganin shi hukuma dole ke sa ido kan duk abin da zai barazana ga lafiya in an tabbatar da nagarta ba menene laifi ku sa ido kan kwaya da ake kawo mana ita lafiya idan ka kalle ta a ma'antana da fadin gaske akwai waɗanda aikinsu ne akwai ƙabilun da aikinsu ne kawo mana kwaya arewa ko kun san su ai kwaya arewa ko furu suna da muguwar manufa game da su ne maita su ta fito fili a lokacin wannan zaɓen suka yi kishin kuma addininsu kai ne ka zama wani irin sako tumaki balloja ya ba kusan addinin kai su ba su koye maka ba misali wallabi na kafaru ba a tuhun auliya ubabin illa tam a rubuta ko filar rufisarin kabir a cikin suratu al'amfal kafirai suna son junansu to kila zan zo kan wannan inda lokaci yanzu ina son muku jeren ajandodin na ambaci nawa na ambaci nawa ku gaya min su in ji in tabbatar da bokitin karfe na zuba ma ruwan ba kwando ba ku zana ya faɗin wannan ko ku faɗa na farko ce ne jami'in allah ya tsare ku gaba da allah ya tsare ku na biyu allah ka ba mu abinci na uku ya salam na hudu samar da aikin yi na na biyar mahalli ko aikin yi ko mahalli na nawa na ambata na biyar sannan tsabtace mahalli din an na ce misali a samar da hukumomin kawo da sha a biya su a tsara na amshi da ke na bakwai lafiya uwar jiki na takwas jamil to kuma dole ne mu kai kanka ka ɗau matakin kare lafiya wani yake cewa ka zama likitan kanka da kanka karkace sama da bukatar ciki karkace ƙasa da bukatar ciki in kawo da shekara arba'in be careful ka nisanci siga haka likitoci suka gaya mana wannan matakin kare kai ka dinga motsa jiki ka nisanci lokacin bacci ka ci abinci ka cika ciki talibin bu titsi titsi sannan ka yi ta barci ya akai kare ka saba da shan ruwan dumi wata therapy da safe a abujan nan kullum kai tafiya in ta kama kilomita ɗaya biyu ka je ka dawo amma ka ci ka kwanta ka ci ka kwanta ka ci ka kwanta sai nauyin jiki ga azumin ramadan na zuwa nan in kana son ka samu ashan ka je ka dimirmir to bayan shan ruwa ka taka ta tana ka sha ruwa kawai sama sama ka ci ganye amma in kai lodi bacci za ka yi ba za ka yi ashan akwai da gaske amin jarraba ne sai kaga mutum ya ce cika ciki ya zo yana ta jin haushin liman liman yana jan sallah bayan kai ne kuma cika ciki da sai yau mai laifin liman na nawa kenan na tara na takwas ko na tara na tara zan ambata yanzu ko wutar lantarki ta tsaya amma wutanmu a yau ina kiranta epileptic power supply epileptic wutar lantarki mai farfadiya bal nan annur ne kila kuna da wuta ba ku da matsala ko kuma jin ne bisa kuma dole sai an kalli ina matsalar take gtd generation ko transmission ko distribution wajen samar da wutan ne ko wajen turawa ne ko wajen kicin cinawa ne ina matsalar take in zai ya kamata a ce ana mana kamfen da wuta a najeriya za mu ba ku wutar lantarki duk wannan shekaru ya kamata mu wuce haka Allah ji kan magaji dan barta ya taba cewa South Africa a gabana yawan nan a can kan ya ambaci adadin mutanen sadako mutum miliyan 48 ce amma suna da wuta megawatt 40 na tambayar ku najeriya wutan megawatt nawa kudu don najeriya gaba da ga kasar da take da megawatt 40 ghana sun taba bikin cika shekara goma dindi wuta ba dauke musa shekara goma consecutive ghana sun kai najeriya yawa me yasa mu kasar mu corruption cin hanci Allah ka kyauta to a samu da wutar lantarki kuma waɗanda suka shiga harkar generator sun ji daɗi za su bari wutar ta tsaya ya kuma su mulki masu girma ko tabbatar da waɗannan ajin dole Allah kuma ya taimake ku domin shine amana da Allah zai tambaye ku nawa kenan nawa kenan tara ko goma ruwa na sha mai tsafta in ba ruwa ba ba rayuwa أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون سورة الأنبياء آية 30 da ruwa muke komai da kasani masana sun ce hatta kwakwalon mutum kashi 70 zuwa ruwa ne duniya kanta in ka kalle ta kaso mafi tsoka 75 ruwa ne hydrosphere bangaren kasa suna kan lithosphere to wajibi ne wannan samar da ruwa sai na nawa goma ko goma ko sha ɗaya hanya mai kyau hanya hanyoyin ma'ayar sun zama kamar tarkon mutuwa Allah daga nan zuwa kallon hanya tana da kyau wal gwamnati tana kokari tana gyara Allah ce bake ku amma wallahi rayuka da yawa an hasar su rayukan ka saki mota da kyau sai ka zo ka katotar rami ɗayan biyu ko dai ka taka birki ta yi alkafira da kai ta hantsila da ko garin kaucewa ka banka da wani sai ka gaggara ka kashe shi ya so ka mai ka wannan rashin kyan kuma sai ka iske a jiha ana tabbajar ɗin hanyar nan za a muku aikin kudin an fitar aikin baki ku ji tsawon hanya ita ma ajanda ce muhimmi ba kawai ta ina sai kawo amfanin gonar shi hanya sai nawa na faɗa nawa sai na sha biyu ko? sha biyu wato rasuwar cin hanci kamar ne rasuwar cin hanci kun gane hausa? absence of corruption kila kun fi gane dole a yake cin hanci ya zama ajanda ce mai zaman kanta ya kar cin hanci saboda suka ce cin hanci in ba ku kashe shi zai kashe na da misalai sun fi wajen goma sun ba ku game da kasashen da suka yake cin hanci amma saboda yanayin lokaci nau kenan ajinda ta nau na'am ajinda ta goma sha uku ta masu mulki abinda muke kira al-iqtirab min al-muntakhibi accessibility ka zama accessible dole mu ce yalla bai muna son garin kace gari mu ɗauke ɗabi'ar lokacin da ake neman ƙuri'a za ku zo masallaci ku je inda jama suke kuna ci a neme ku a rasa sai a yi sa a ce to ka kira sa ne kai ta kira kai ta kira wannan rashin adalci domin lokacin da kake neman ƙuri'a babu lungu da baka ke amma da zarar an ce an ci kuma shi kenan sai a manta da jama'a to ai jama'a ce ke da laifi da muna da tsarin abin da ake kira dawo gida mun dawo da kai power of recall da abin ya canza to ba mu da ilimin wannan watakila ta saboda haka wannan muhimmi ne shi nake ce da shi ne al-iqtira na'am min al-muntakhibi kusaci da jama'a shine accessibility ajinda ta nawa kenan jama'a ku tana da lissafi na nawa kenan na sha hudu sharwa tuntubar juna dole mai mulki ka dinga tuntuba shine consultation karkace ne ne shugaba sai abinda na gada ma a'a ai jama'a ka ce a jama'a suka ce na fito to sun zabe ka ina suke shi yasa kowanne ya tsara makan shi lokacin ganawa da wanda suka zabe shi a garin su kuma zaɓa su jama'a da allah mai za ku ci game da mulkin da muke yi ina ne muka tafi daidai muka rafa ina ko ga kurakuranmu don Allah cikin alkawarin da na yi nawa na samu na cika kaga accessibility ke da kuma consultation ku tattauna wa amruhum shura bainahum muna son mu yi hanya a wuri kaza a ganin ku ina ne yake kyau a ce a yalla ba hanya ba ce mu bukata abu kaza abu ne da aka ce democracy ko tare da demokratiya ba ma gujiya ce amma za mu iya musulunta da ita wannan muhimmi sai kuma na nawa sha biyar ma sha biyar tawabu da mulki ka zama to mai tawabu mai kaskantar da kai allah a ganka a samu gaba ciyaman na local government a ji ciyaman yana kwana kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar a ji ciyaman arara wallahi zai gwamna a ganka a majalisin tafsiri da kake tafsiri me yasa muke ganin kamar bi karfin Allah saboda mun samu mulki eh akwai yan bani na iya kana ci to shikenan ka zama daban sai kewaye ka yalla ba kamar da kai cikin jama'a kai ka zama public property ya kamata a kare ɗayi idan mutuwa ta zuwa zai kare ta zai kare waɗannan abuwa ne muhimman gaske da ya kamata mu kalle su zura na minti na na to lokaci aka ce ya kare amma na da tsokaci ɗaya biyu uku da izinin ka shugaban zama abin da rikin shi hankali a kan mu siyasar najeriya an yi an yi zaɓe kuma allah cikin rahamarsa da ikonsa ga abin da ya kasance da tsokacin da nake so ne kun sani duk wa'azi da faɗakarwa Allah ya mana wannan zaɓen ka dume tunani akwai da suka dunkule suka nuna addinin suka sani ba mu da addini mai samu za mu kishi na ga wani labari musulmi yan uwa musulmin lagos suna ta faɗa kada iba misali ku ce sai da suka kira sunansu kar ku kuskura ku ce lagos ta kuci suka ce har kuna cewa ainihin lagos no man's land ce ashe su sun san kishin kansu mu kuwa a kano akwai noman land kuma suna faɗa ɗin ka zo kano ka ce kuma noman land kuma ka ji musu yana ce ya yi ɗan noman land su sun ce kar a yi musu haka baka isa ka je inugu ka ce noman land kasar da take ba ta kowa ba amma ni ka zo gari na ka ce ba kasar kowa ba ce kuma ka zauna lafiya je kafa ne sau a kano a yau kusan ta fita daga hannun kama inda ka zaka mutu suna da target su kama kaza su kama kaza kai yanzu ka ce abuja ta wuce misali ka faɗa kome sun mamaye shi ba haushe ba in zai samu na koko da ko zai zama dillali ya zama lalataccen mutum kai ba haushe ba ka da zuciya za ka sha kunya na duniya ba ne na faɗa ba sa'ad zuwa ya faɗa ya mutu 1958 gashin na faɗa sun san ciwon kansu sun san kishin kansu kwanaki da ke tambaya a zare da ce mutanen zazzau ko kun san akwai makaranta mai suna itn hanyar zaru da ce don girma Allah akwai ɗan kirista ɗaya a makaranta suka ce babu jama ga shi su sun gode kun kai ƴaƴan ba kuma ku da kishin kanku in kaki kake abcd na faɗo saboda ilimi baka isa ka gina makaranta in kai musulmi su kai ƴaƴansu haka ne ko ba haka ba ne amma nawa ne ƴaƴanku a makarantunsu nawa ne to wannan mutane ne ba san ciwon kan bane misali sun nuna addinin suke so 98% sun jefa ma addinin sai kai bakar makalla wannan ba hanya ku bace wacce ta hanyar tarsu shi ƙorani yana da iyaka a ganin ka ƙorani ba yi magana akan komai ma farratna fil kitabi komai Allah ya ce suwa yake dauke da ƙuranin malamai ka ce a banda ku kenan ka ce ƙuranin ka is local sai da kai ka zama local local lines amma mu kul inna salati wa nusuki wa mahyayi wa mamati liman lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin suratul an'am aya 162 da sallata da yankan da nake da rayuwata da mutuwata ta Allah ce har rai da aka yan uwa masu albarka kun ji saƙona kenan mai ɗauke da take wato ga ƙoshi ga kwanan yinmu amma matashiyar ajalloli na sha biyar na mulkin adalci abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi wannan muka kuskure Allah ya gafarta mana wannan sabon salon mulki da zaben da zai Allah sa ayi salin alin Allah ka ƙara daga musulunci da musulmi ka kaskantar da kafirci da kafirai yan kuma a taraba Allah ya ba ku nasara Allah ka daga musulunci masu musulunci makirci Allah ka san su ka kaskanta su wasu daga cikin masu zantutuka na batanci ba su ma isa mutanka musu ba akwai ɗan suna cewa sai mun koya musulmi hankali a wannan zaben ba kunya ba su kuma ya rike mukamin mai tsoka a gwamnatin kasar sai muka ce yaya kun koya musulmi hankali mara kuka ne Allah ya koya muku hankali kirista da yake cewa now you have succeeded shi ke ba in exposing your minority status kun tona ba kanku asiri a shigo yan firiri yan kaɗan ga shi nan allah ya tona asirin kaza an yage ta an yaga ta tsara kai kuma munafiki mai kiran kansa musulmi dama akwai musulmi akwai musulmi akwai musulmiya akwai muna musulmi yau kuma ta yi adalci a yan ƙasa ne wani adalci ne akwai adalci irin musulunci kafirai ne Allah ce wal kafiru na hukum zalimun to daga Allah ne ya koya hankali ko musulmi mu rike Allah mu bi Allah mu haɗa kai sannan in aka zo mulki ayi ma kowa adalci amma ba adalci a fahimtar ka ba Allah ya muku albarka gaba da ya tara mu gidan aljanna kowa da bukatunsa Allah ka biya mai ya Allah kowa da akwai abin da yake tsoro Allah ka aje mai yaran matasa Allah ya daga ku ya kare ku ƴan matan mu Allah ka haɗa su da mazaje na gari ɗaliban mu Allah ya ba ku nasara a tattalin arzikin mu Allah ka gyara mana shi waɗannan matasa masu ɗaukar wannan tsaro Allah ya kara muku albarka liman Allah ya kara muka lafiya jagoran wannan masallaci muna alfahari da aikin da kuke yi سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله Wa'alaikun salam wa rahmatullah. Wanda ya mutu wannan tambaya ya haru saboda lokaci, don tambaya ne mai tsawo, don batun jihadin zuwa wasu wannan bin kodiya kuma lokaci ya shafi dokar. Allah ka